سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بيت وحج البيت وصوم رمضان رواه رواه البخاري ومسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya kama tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sace fattaba sabon mu a daidai wannan lokaci domin ciki gaba da a takaitaccen darussa da muke gabata suwa wannan littafi da malam ya buɗe hadisi a kan shi shine littafin da ake cewa al-arba'una an-nawawi ko al-arba'ina an-nawawi ko arba'una hadisi darasi da ya gabata muqaddima ta gabata akan muqaddimar da malam ya shimfiɗa a ƙarƙashin a farkon littafin a muqaddimar wannan mun ga yadda malam ya yi bayani a sababin da yasa ya rubuta littafin madogaran shi aka rubuta wannan littafin sannan manhajin da shi ya biya rubuta an samu wanda suka rubuta kafin shi da malam ya haɗe su sai kuma shi ya nuna manhajin da ya biya rubuta wannan littafin wanda shi ya zo da la'ana iya cewa abin da musu zo ko shi a ce ya tattaras da abin da su su zo da shi ba ko su abin da suka yi kuma shi kuma sai kari a kan shi su wanda suka yi rubutu a can baya sun rubutu a kan a arba'una hadisi kawai za a ɗauko fanni ɗaya a kan abin da ya shahi shahadi hadisi arba'in hadisi arba'in a kan abin da ya shahi sadaka hadisi arba'in a kan abin da ya shahi a wani zuhudu haka da sauransu to shi imamun nawawi da ya zo shi sai ya bi a kowane babi babi babi sai ya kawo hadisi a kowane babin niyya ya kawo maka hadisi babin abin da ya shahi ake cewa alkamun islam ya kama ka hadisi babin abin da ya shahi halittar da ya ka hadisi babin abin da ya shahi bayani akan halatta da ya ka hadisi to haka haka yadda ya ka hadisi a rubuce na kaga shi ya kawo a ce babuka arba'in da kuma babi arba'in ko a ce ƙa'idoji arba'in kuma kowace ƙa'ida yake hada ta da hadisi da hadisi malam yake cewa alhadisul awwal hadisi na farko قال يجي عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول wannan hadisin an karɓo shi daga Umar dan Khattab dawa malam ya ce zai kawo hadisan wanda ne maqtu'atul ko mahzufatul asali zai yanke isnadin ma'ana yanzu ya kamata da a ce a ji waye ya rubuto daga Umar shi ma waye ya rubuto daga wajen wanda ya rubuto daga Umar Umar ya rubuto daga manzo Allah ne to kasa da shi kasa da shi a zuwa a ga a littafin da ya cike ko ko da zai ambaci littafin da ya rubuto to a ga wayannan masu littafin ta wata hanya suka rubuto wannan hadisin to amma malam yace saboda a samu saukin har da cewa abin da zan kawo shine na kawo sai ne yanke musu isnadi sai ce sannan kuma sai na sa a kalkashin kowane hadisi ko kafin kowane hadisi ina zarwa da wani babi amma babin ban bayyana shi a bayyana ba amma za ka da ka lahi ga wannan hadisin yana magana akan babu mene ne babu niyya ko da ce malam bai ce babu da zai bayani akan kaza kenan wannan hadisin na uku zai magana ne akan babu niyya malam yake cewa an abi an amirul mu'minin an karbo daga amirul mu'minin amirul mu'minin laqabi ne wanda ake ima wanda suka khalifanci manzala sallama bayan ko wanda suka jagoranci musulunci a zamanin da akwai khilafa ɗaya a musulunci a ce kawai daga gabas hal yamma abin da ya shaye gabas da yamma musulmi da arewa a ce kawai shugaban musulmi ɗaya ne umarnin shi ne ake yi duk sauran wanda suke kawai a ƙarƙashin su ya gama a ce ya ke to ma'aikatan shi ne to a wancan zamanin an ce lakabin amirul mu'minin a zamanin khalifancin umar ne inda abubakar ba a kira shi amirul mu'minin a abubakar ana kiran shi khalifancin rasulullah sallallahu amma da umar ya ka samu lakabin amirul mu'minin to an karɓo wannan hadisin daga amirul mu'minin shine shugaban mu'minai abi hafsin abi hafsin laƙabi ne na uba laƙabi ne ko a ce ba a ce kinaya ba wasu abin da ake yi abi hafsin shi ne baban zaki an ce umar ya zamanto yana farautar zaki a dakanin zuwa musulunci daga cikin sunan zaki akwai hafs amma ba ana nufin baban hafsa ba saboda a ce ai ba a ce ba abi hafsa abi hafsin aka ce abi hafsin din wannan shine umar ibn al-khattab umar dan khattab da Allah tabbata a gare shi yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innamal a'malu binniyat manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa lalle ko a ce kadai dukkan ayyuka suna tare da niyoyi kaga binniyat ya kawo da jam'i akwai zuwa da sauran binniyat dukkan ayyuka suna tare da niyya a wannan riwaya ce a wannan lafazi na wannan riwaya ce innamal a'malu binniyat dukkan ayyuka suna tare da niyoyi ma'ana kenan a dauka kowane aiki akwai niyyar da za a yi da za a yi wannan aikin a kanta sai manzo Allah ya ce wa inna ma li kulli imrin ma nawa sannan kuma kadai na kan kowane mutum na ga kan kowane mutum shine wa inna ma kadai na ga kan kowane mutum ma nawa abin da ya yi niyya abin da ya yi niyyi cikin wannan aikin ma'ana sakamakon da mutum zai samu shine sakamakon manawa sakamakon niyyar da a karkashin wata niyya ne ya yi wannan aikin na cewa karkashin wannan niyya zai samu sakamakon shi sai manzo Allah sallallahu alaihi cewa wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda ya zamanto hijirar shi da yayi daga Makka zuwa Madina yayi ta ne saboda Allah saboda bin umarnin Allah da kuma neman neman neman lada a wajen Allah da rasuli da kuma bin umarnin manzo Allah da kuma yi mushi biyayya sai manzo Allah ya ce to fa hijratuhu la dan hijirar shi ya tabbata ila Allah a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuli da kuma manzon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zamanto mai shida a gare shi zai zamanto mai yarda da shi akan cewa ya mushi biyayya manzo Allah ya ce wa man kana hijratuhu li dunya wanda kuma hijirar shi ta zamanto yayi ta ne saboda ya samu duniya duniya ce yake so a shi ya zama to dan kasuwa ne a makka to kuma kawai yanzu da ya zama to tile illa shi duk sun watse kenan yanzu ya kasuwanci ma ba ya samu ci gaba ba ya samu ci da kewa da yace to ne ba zan tsara yanzu yi kaga tun da suke ne sun watse ko kuma shi dan wani business ne to abokan yanzu haka kuma duk babu su duk sun kaura yace to ne ba zan je in kaura in koma saboda mu ci gaba da wannan harka mazala ke cewa awi mura'atin ko kuma saboda wata mace yanki wuha da yake so ya aure ta shine li duniya saboda duniya yusibu ha yake so ya same ta ayyuri da yusiba aw imra'ati ko saboda wata mace yankiwa da yake so ya aure ta don zalla ka tafi fa hijira tu ila ma hajara ilayhi ladin hijirar shi ya tabbata a kan abin da yake jira dan shi wannan hadisin malai yace imamul muhaddisin ya rawaito shi imamul muhaddisin shine imamul bukhari imamul bukhari babu shakka su masu hadisi ne kowa ya mushi shaida a cikin wannan harka ta abin da shahi ilimin hadisi abin da yake tabbatar da haka kissa shi mashahura wanda ake rawaitowa kissa ce wadda ta shahara lokacin da ya tai bagadada ya tai bagadad to sai suke so su jarraba shi ya yi suna ya yi tashi to dama duk gari in ya zo in malami ya shahara ya tumbatsa in ya rufa ko da suke zuwa su tabbatar cewa haka ne ko ba haka ba ne to sai aka ce to tunda a tabbatar cewa wannan ya kai a ilimin hadisi matsayin da ake bashi ya kai ko bai kai ba a lokacin nan suka haɗo suka haɗo mishi hadisai guda ɗari hadisai guda ɗari kuma ya aka samu mutum goma kowane mutum da aka bashi hadisi goma sai kuma aka yi canzan isnadi da da matani yanzu isnadin wannan hadisin sai a ba mahmudu shi matanin da yake wajen mahmudu sai a baka shi haka shi ma isnadin da hadisin yusuf sai a yi sanzan isnadi da shi da wannan da mutane ma'ana ne a jiki ne isnadi hadisin da za a ce mahmud ya wuce sai a ce musa ya rawato shi kuma a nan ya aji hajji an albi hurairah kuma sai a kawo wani mutane na daban wanda abi hurairah ne haka suka mushi kowanne a cikin su yazo ya karanta ya karanta ya karanta in ya ce hadisi an kaza an kaza an kaza ya wada hadisin wannan sai wani kawai ya ce ban san ba wannan hadisi eh sai tsari kan da suka ce to kun gani dama ana zuga shi ana cewa ya sani ga shi kai ma san ba abin da yake ga lokacin ne sai kira shi ya ce yaka ya ce isnadin da yake wajen ka hadisan shi sun tsara wajen wancan matanin a wajen wancan matanin da yake wajen wannan ga isnadin shi anan isnadin da yake haka duka a haka sai da ya mai da duka wannan hadisan zuwa mutum da su da daidai ga lokacin da suka sallama mushi to sai zama to ana mushi lakabi imamul fanni shugaban wannan fanni na ilimin hadisi an sallama mushi da aka shi sa shi ma imamun nau ya ce a yake cewa imamul muhaddisi shi ne shugaban masu hadisi shi ne imamul bukhari shi ne abu abdullahi ina ya shi kenan muhammad bin muhammad bin isma'il bin ibrahim bin bin mujira bin al-baghdadi bin al-bukhari wa abu husayn muslim da kuma wanda suka rawaito shi ne na hoko imamul bukhari sai kuma na biyu abu husayn shi ne abu husaini shine muslim imam muslim shi ma game yadda muka sani shi yake biya ma imam al-bukhari wani abu bai sani hadisi shi yasa ake yin tibarin cewa hadisan littattafan su akwai littattafan su su ne mafi ingantattun littattafai in ja bangaren hadisi ne bayan qur'ani su ne hadisan da aka tsaya aka tace aka bata lokaci wajen rawaito hadisan ba kowa za a rawaito hadisi a wajensa sai wanda aka yarda da shi aka san cewa ya iya ya ce ko mutum ne mai amana a wannan fannin shi yasa ake ba da kisa imam al-bukhari lokacin da ya je wajen wani malami zai amshi hadisi to sai ya ga malamin yana so ya koro awakin shi sun fita waje to kuma yanzu ba da zai iya kama saboda shi ba ibansa da gudu ba sai kawai ya ɗauko makayi ke kira kenan dan su gane cewa akwai abu yake kira su yake kira su kawai da suka zo sai ya kama su kenan ka kawai ne musu a lokacin da Imam Bukhari da ganshi yace kai yace malamin da ya yaudar dabba yace ba a sake ba da shi a lokacin da kawai ya amsa hadisi a wajen shi ma'ana kaga ba ƙarya ba yayi wanda za ta hana amshi hadisin shi kuma abin da yayi ba laifi bane tunda dabba ce kawai dabara ce to amma shi a ganin shi wanda ya yi ma dabba haka to zuwa ga ma zai iya tsiwa maza Allah ƙarya da haka ba a sake ba da shi to saboda tsantsani saboda taka tsantsan ya bar wannan amsa hadisi a wajen wannan malam sannan kuma shi wannan littafin da zai rubuta shi Imam Bukhari kusan shekara sha biyar da ana cewa kusa ko sama da aka yi yana tattara wannan hadisan sannan kuma da ya zo kowane hadisi ɗaya in zai rubuta sai ya yi alwala ya yi raka a biyu tukwana ya yi raka a biyu tukwana yake rubuta wannan hadisa to ka ga wannan littafi littafin da aka bi wannan kuma sai aka rubuta shi to yau shine zaka samu wasu suna suka shi a wannan zamani na biyu kamar da muka ce imam muslim shi ma wanda ya wato wannan hadisi imam muslim shi almajin ne imam bukhari shi ma duk da wasu malamai zaka yi suna cewa magana ce wanda dai bata shahara wasu ne suke wajen cewa ya riga imam bukhari rubuta littafin shi amma dai abin da yake mafi inganci imam bukhari ya riga ya shi bal ma an ce shi ya yi koyi da imam bukhari shi ma wani tattara wannan hadisan nashi da haka almajin shi shi ya sa ma daga kudi yake cewa walau lal bukhari da ma ja'a muslimin wala raha in ba dan bukhari ba to da muslim ma da bai zo shi da ba a ma san shi ba a wanda ke wanda ke nuna maka cewa shi imam muslim almajin imam bukhari ne dalibin shi ne kuma ya amfana da shi ya yi kwaikwayon shi ne shi ma wajen rubuta littafin shi na asahi to waɗannan littafai su ne mafi ingancin littafi ba abin da ya shani hadisi bayan alkur'ani da girma imamu nau yake cewa muslim bin hajjaj bin muslim al-kushari an nisaburi fi sahihai ma a cikin littafin su lake ce ma as-sahih allazaini wa inda su biyun su ne kuma su ne asahul kutub musallafa su ne mafi ingancin littafai wanda aka wallafa littafai wanda aka wallafa in ka hudda alkur'ani to su ne mafi inganci wannan hadisi a gurguje ya nuna mu ya mana bayani akan niyya hadisi ne wannan mai girma a wajen malaman hadisi a wasu daga cikin malamai suna cewa hadisi ne wanda shi ɗaya ka ɗauke shi sulhi ne na musulunci idan ka ɗauki abun ƙa'idodi na musulunci ka kasa su guda uku to wannan hadisin ya ɗau ɗaya a ciki wasu ma suna cewa rubu'in musulunci ne sai daga cikin malamai ke cewa ba shi inda zai rubuta littafi to da a kowane hukun babi sai ya sa wannan hadisi saboda muhimmancin hadisin hadisi ne wanda yake magana akan abin da shari'a shi yasa saboda girman hadisin da muhimmancin hadisin a malaman hadisi suke bude littafan su da shi kaga kamar yadda Imam Nawawi to kafin shi Imam Bukhari ya bude littafin shi na as-sahih da shi Imam Bukhari ya tashi ma littafin shi na sahih bai muqaddima ba bai tsaya muqaddima ba amma ba'du kaza kaza na rubuta na rubuta wannan littafin ne saboda kaza saboda kaza kawai da yayi bismillah ma kawai ya shiga wannan hadisin ke ya zama ke zama mutum shi ne matsayin muqaddima to dan a nuna muhimmancin wannan hadisi hadisi ne wanda yake magana akan niyya ita kuma niyya ce jagora jagora cikin kowane ayyuka sabawan abin da ya shafi addini ko kuma abin da ya shafi al'amura da duniya to niyya ce take hukunta wannan aiki yanzu idan mutum ya shigo wannan masallacin muna zaune kawai sai ya mun ganshi yana sallah mu abin da zamu dauka cewa magana ce muke to amma shi a zuciya shi kadai ya san me yana yawan mala asar take mu sani ba kaga wannan al'amari ne na niyya to shine manzo Allah yake cewa innamal a'malu kadai malamai suna cewa innama adatu lil hasan kama ana takaitawa ne duk wasu ayyuka in kaga innama ina ta tufidul hasana tana fa'idantar da cewa an takaita wannan abu ne mana duk wasu ayyuka an takaita tabbatu wasu ko kuma ba da lada akan su ko wasu ba da lada akan wannan niyyar akan wata niyya aka yi sai manzo Allah ya sannan kuma kowane mutum ana mishi sakamako ne akan niyyar da akwai maganganu na malamai da yawa wanda la'allar shiga su zai bata mana lokaci akan abin da ya shahi niyya to amma dai niyya gaskiya a abin da ya shahi ibada abin da ya shahi ibada rukuni ce asasi abin da ya shahi niyya wasu kawai malamai ne wasu cewa a kawai sai dai abin da ya shahi mu'amala akwai abubuwan da ba buƙatar niyya a cikin su kamar yanzu misali in ka mishi bashin mutum kana niyya ka za ka maida mishi ba ka ce ba sai ka yi niyya akwai abubuwan da wasu ma suna ganin kai kowa komi ma yana ciki kowa mi ma yana tare da tunda manzo Allah yake cewa innamal a'malu dukkan wasu ayyuka to in dai abu sunan shi aiki to yana tare da wannan ne shi yasa malaman fiqh ma suke cewa la thawaba illa bi niyyati babu mutum yayi wata ibada ya samu lada sai da niyya suka ajiye ka'ida suke cewa al-umuri maqasidiha dukkan al'amura suna tare da abin da aka yi ne kenan ba ka ga wani abin da za ka yi to sai ka samu ne shi sa za ka ce maka wanda ya zo ya yi sallah bai niyya ba wannan sallar ta shaba ne saboda niyya rukuni ce asasi a cikin sallah to haka duk wata ibada da muka sani ita ma niyya rukuni ce asasi to da ka shi sa malam al-imam an-nawawi ya bude littafin shi da wannan littafin nan ya da wannan akwai hadisin da muhimmancin yin niyya a cikin kowace ayyuka kenan kaga shi ma hadisin zai fara zama hujja akan shi ya zama hujja akan wani shi ma yanzu wannan littafin shi dai to shi ma yana niyyar ya ganka cewa wannan rubuta wannan littafin dai to yana tare da alaƙa da niyyar ta sa yayi idan yayi da dan kaza idan yayi da dan kaza malai yake cewa fa hijratu manzal afwan manzal yake cewa dukkan kowane mutum sannan kuma ana mishi sakamako ne ko yana tare da abin da ya niyya sai manzal sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali da kusa ana cewa lokacin da manzala ya faɗa hadisin ba jima da aka yi hijira ba to don saboda ya musu misali da abin da za su fahimta ka aje nesa ga hijira ma abin da aka yi ta kwanan nan kamar yanzu mun yanzu da kuma muka wuce daga wajen nan afala a ce to ga wannan akan wannan abin da aka yi kina ka abu da yake kusa wanda yake kusa bai ma mutu daga cikin yake da wani mutane ba a ba ku a ce to ga wannan abin da kuka yi ma hijira ma kar su ga cewa hijira a kawai abu ne kawai na jin daɗi kawai in tashi daga makka in zo madina ko kuma a kawai dan naga wani intere na ne ya huta babu shi to ni ma yanzu ko in tashi ala tilas fami na sun tahiya su ko abokai na ko kuma abokan kasuwanci na ko wata wanda nake so ban ta tahiya ta ni ma ban in tashi in ce in je in bita sai manzo Allah ya musu to hijira ma kanta ba karamin abu ce hijira wannan ma da madina da aka taso zuwa makka in mutum ya yi ta ne saboda wata manufa to shi ma Allah subhanahu zai sa kauta mishi a wannan akan akan wannan manufa da zalaka cewa to haka nan shi ma dai a koda a ce mutum ne yayi saboda neman duniya saboda neman mata to shi ma zai samu wannan sakamako ana ba da wata kissa ana cewa wai sababin wannan faɗin hadisin kamar yadda muka sani cewa su ma hadisai akwai asbab akwai sababi na faɗin hadisi shi yasa za ka fanni ne mai zaman kanshi wanda malamai sun yi bincike akan sababin wudul hadisi sababin da sababin da ya sa manzon sallallahu alaihi wasallam ya wannan hadisi to daga cikin sababin da ake hudi ana cewa ana ban labari wani mutum da ake ce mishi muhajir ummi qais muhajir ummi qais akwai wata mace da ake ce ma ummu qais to suna da alaka ta soyayya ko ta neman aure tsakanin ta da wani wanda ake ce ma shi wani mutum to ya ta yi muhajir hijira to shi kuma a lokacin nan sai ga kai shi biya iya zama babu ita idan da yana son takala da sauransu a lokacin da shi ma ya hijira sai ya dawo makka ya dawo madina afwan ya bar da aka cewa ya makka to suna cewa shine dalilin da ya samu zalla ya wani wannan hadisi amma dai gaskiya wasu malamai sun ce wannan kisan ban tabbata ba wannan dalilin ba kawai mun zalla ne ya ba da misali ne da abin da yake kusa dan sahabbai su gane cewa duk aikin da zaka yi to dole ne ka inganta niyyarka kenan bina'an akan niyyar da kai ne Allah zai maka sakamako sakamako in niyya ne kyau ce akan haka nan in niyya mara kyau ce akan haka nan shi yasa kamar da muka tauna shi suke cewa al'ummi maqasidiha dukkan al'amura suna tare da abin da aka yi niyya akan su a gurguje hadisi na gaba hadisin Umar dan Khattab shi ma dai an roto shi sa malam yace aiban shi sa malam yace kuma idan wancan daga Umar shi ma dai wannan daga Umar malam yake cewa mazala malam Umar yake cewa afwan bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsakanin muna zamne a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake cewa za ta yi mishi wata rana iz dala alaina wajen sai ga wani mutum shine kai tsaye ko baka tatan kawai sai ga wani mutum ya hutu mana ba mu gaba daga jihar da ya hutu kawai gashi dai ya zo kawai mun gashi ya zo ya nufo mu yake cewa shi wannan mutumin shadidu bayani siyabi ne tsananin farin tumafi kayan shi farare ne hali shadidi sawani sha'ari sannan kuma mai tsananin bakin gashi la yura alaihi a safawi ba a ga wani alama ta dan bulaguro a tare da shi ba sannan wala ya arifu min nan ahadun babu wani dai wanda ya san shi kawai biye wannan mutumin da ya zo hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ma da ya zo tsallake kowa sai da ya je zauna inda manzon Allah yake ba a san da ruku wata ila ruku ya dangane guyoyin shi zuwa ga manzon Allah zuwa guyoyin manzon Allah wa da aka fa ala fatir ya dora guyi ya dora tafukan shi a bisa cinyoyin manzon Allah ko a bisa cinyoyin shi wa qala ya muhammad sai ya muhammad akhbirni an al-islam yace ba ni labarin menene musulunci sai manzon Allah ya ce mushi al-islam shine an tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tusuma ramadan wa tahujja al-bayt idan salata ilayhi sabila manzon Allah ya ce wannan shine rukunai na musulunci kenan da aikin haji in ka samu ikon yin haka nake sai wannan mutumin yake cewa sai yake ce mai yake cewa Allah sadaqta kayi gaskiya ba ajibna lahu sai Umar ya ce sai mu muke mamaki da shi wannan mutumin yas'aluhu wa sadiqu yana tambaye shi kuma yana gaskata shi sai ya ce mushi to fa akhbirni an iman to ba ni labarin imani tunda na ji yanzu musulunci ga yanda yake ga rukunin shi ba ni labarin menene imani sai manzo Allah ya ce musu imani shine an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa lil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi idan wannan abubuwa guda shi da su da rukunin imani shi ne da kaushe da ba da kaddara imani da kaddara shi ne abin da zai faru mutum zai samu mutum wanda Allah ya kaddara masa alkhairi ne ko sharri ne shi ma dole sai ya imani cewa sabo wannan abin daga Allah subhanahu wa ta'ala ne wannan mutumin ne sai ƙara cewa sadaka ta kayi gaskiya zai ce ba mun nan da shi wannan labarin bai ne islami menene ihsani abin da za ka yi ka kai makowa wajen kyautatawa ka yi kamar yadda Allah subhanahu wa ce ko kuma ka yi kai kanka a zuciya ka yi cewa eh wannan abin ka yi shi yadda ya kamata sai manzo Allah ya ce musu al-ihsan shi ne an ta'budu Allah ka annaka tarahu ne ka bauta ma Allah kamar yana ganin ka sai manzo Allah ya ce to fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan kai baka gani to kai ka sa a kanka cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana kallon ka قال فأخبرني عن الساعة وأنا لا بال ولا القيامة يعني أنا لا بال musulunci imani to kiyama ma ba mu labari ga yau za ta tsaya na farko sannan mene ne alamunta sai manzo Allah ya ce mishi ai mal mas'ulu ana bi alamin as-sa'i wanda ake tambaya game da al-kiyama shine al-mas'ulu anha wanda ake tambaya anha game da al-kiyama ma bi a'lamu min as-sa'i ko ma bi a'lama min as-sa'i bai fi wanda yake tambaya sani ba ma'ana manzo Allah ya ce kenan da ni da ke duka babu wanda ya sani babu wanda ya san shi a kiyama za ta tsaya sai jibril ya ce mutu fa akhbirni an amamatiha ba ni labarin shi ne alamomin ta qala ibn zalla ce alamun daga cikin alamomin kiyama shine an tari da amatu rabbaka shine baiwa ta ayi yake baiwa ta ayi uwar gidan ta uwar gishinta wa an tara al-kufata sannan kuma zaka ga al-kufata mutane wanda marasa takalma al-rawata masu tsaraici al'alada talakawa ri'a asha'i masu kiwon ƙananan dabbobi ya ta dawo da su kulbiya kulbiya su ne za a ga wanda suna tsawaita wajen gini suna yawan gini gini ko manya manya da ya tsaye da yadda ya ta tasu to wannan da cikin alamomin kiyama ya umar yake cewa sun man tsalaka wannan mutumin sai ya taji balabistu maliyan sai muka zamna ko sai ya zamna wani ɗan lokaci sun maƙada da yamma sun Allah ya ce ya kai umar a tsarin mani sa da kasan wani ne wannan wanda ya tambaya kuntu ya ce Allah wa su a'lam ya ce lalle Allah da wani suka rasa Allah da manzon shi suka rasa da san wannan wani ne sai umar Allah ya ce mishi inna hu jibril azabu wa alimu dinakum wannan malaika jibril ne ya zo sai da al'amarin addinin kuma rawahu muslim wannan hadisin al-imam muslim ya rawaito shi wannan hadisi idan muka kalla zamu gani ya yi magana a kan abin da ya shafi wannan musulunci na hukko shi wannan mutumin da ya zo abin da ya ba su mamaki sahabbai kuma ga ce fa'ajiru na da dalilin yin mamakin su abubuwa ne kan haka na hukko shi wannan mutumin da ya zo shi suka ce kawai tsala is tsala kawai fitowa ya kai tsaye maza daga inda ya a kudu shi ne kawai ka ga abuwa tare da ba ka ga yin daga inda ya fito ba kawai ne ka wani abu ya rusu ka kawai zuba muna zaune ana mu ga wani daga nan mutum ne daga wannan kowai shi ko da wata ko kowai ne ga ga wannan ana to wannan abu ba ke sannan kuma lokacin da ya zo shi babu alamar dan bulaguro a tare da shi ma'ana in dan bulaguro ne ana iya gaɗe daga bulaguro mutum babu alamar dan bulaguro sannan kuma babu wanda ya san babu wanda ya san shi a cikin daga cikin alamar dan bulaguro shine ce kayan shi farare ne kal ko dauda babu sannan kuma gashin shi baki ne har ma ya salte shi ko ba a gaishe da wani alamu dan bulago ya dauko wata jika ko ya yi kowa ko ya canza sama ko yana jin wani yunwa a babu duka wannan alama sannan kuma a ƙarshe babu wanda ya san shi a cikin ka ga wannan wata da dama gari in bai girma ba to daga an gaba ko a san shi to su ga shi wannan mutumin mu san shi ba kuma babu wani alamu da ke nuna cewa shi ba dan Madina bane ma'ana kawai kamar a Madina yake to wannan shi ne abin mamaki sannan kuma daga cikin abin mamaki a game da shi lamarin wannan mutum shi ne kuma da ya zo yake da da ya zo kuma sai ya zauna ya ji kawai direct da haka kuma da ya zo kawai ya zama da Allah tana yi ma in ya zo zama gaba ya ce to wani wani zo kuma ya zo sauran a kawai da ya zo kai ne ma kawai sai ya je ya ya ya doshi manzo Allah ya haɗa domin shi da goyon manzo Allah ya ɗaga ciyo shi a sama ciyo manzo Allah kaga kenan alamun bayan ke nuna cewa ya san manzo Allah ya san mani ne sannan kuma sai ya kirayi manzo Allah da wani suna wanda sabai da samu ya ci saboda ladabi da suke ba yawa manzo Allah ya Muhammad ki an ce wannan sunan ko Allah subhanahu wataala bai taba kira manzo Allah da shi ba in dai kira ne ya ce ya Muhammad in kai ka daga Qur'ani ba za ka ba ko sai ne zo akan siyaki da wannan labari Allah ce wa ma Muhammad ko kuma a ce ma kana Muhammadin aba ahad ko kuma a ce ala Muhammadin والذين امنوا يكتب على محمد ko kuma muhammadu rasulullah duka wannan siyaki ne akan akan labarin ya ce wala amma ba kira bane in za a kira da ya ce ya ayyuhan rasul ya ayyuhan nabi ya ayyuhan muzammil ya ayyuhan mudaffir ko kuma a kira shi da damiri inna auhayna ilayka eh yake cewa summa auhayna ilayka to duka wannan haka manzon Allah haka aka so da haka Allah yake kira manzon Allah to shi kuma wannan da ya zo sai wata daga cikin ƙa'ida wannan kuma al'ada ce ta larabawan ƙauye wanda su ne suke wannan abu su ne kawai za su kawai su kawai za su kira wani alaƙar su ya muhammad shi yasa eh jahilai ba shi yasa masu masu wauta shi yasa ana suke cewa wani hadisi cewa mu muna jin daɗi a samu wani balarabar ƙauye zo madina ya mai manzon allah ya tambaye shi akan abun da mu da ma iya tambaye shi ba to shi ne zo komai tambaye shi zai shi ne wani hadisin da imam bin sa'alaba da ake ba da labari shi ne da ya zo da ya tambaye manzon allah yake cewa ya manzon allah yake cewa manzanka da ka aika wani dan ajanka ya zo mana ya ce a yi kaza a yi kaza ya ce ina zama ka da Allah ka rantse mana Allah cewa kai ka aika shi magana ce eh ni aika shi haka ne yake tambaye shi karshe yake cewa to kaza karshe kuma da yake ce mutum yanzu wannan abubuwan da ya faɗi yanzu in kunna ba rage wa ƙara ba na shiga aljanna magana ce eh za ka shiga aljanna to kaga wannan daga cikin yanayi na na lawa karshe sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ya ima wasu ranar kaza ce ko ya musu zargi wanda suke kira manzan Allah shi ma yanayi na ƙauye kawai su daidai ko wadace shi ko dai ake kawai sun kira Muhammad yana nan Muhammad yana nan shi ne yadda Allah ya sauko aya ce innal ladina yunadunaka min wara'i hujurati aktharu la yaqul wa'inda wanda suke kira naka bayan ɗaki kamar fiye wasu wasu haka ne da haka yi musu izini to kaga shi wannan mutumin da ya zo sai ya kira manzan Allah da sunan da sabai ba saba kira manzan Allah ba sabai su kira ma ba su kira manzan Allah da wannan suna sannan kuma abu na gaba sai ya ce in yi magana kuma sai yake kaskata shi ba na wannan shi abu mamaki ne yanzu ai ka zo ka tambaya kuma kaskata ma na dama ka san wannan abin kenan kawai neman tabbas da kake amma yanzu in ban sani ba yanzu haka kenan abin yake amma yanzu ga mu sai ka ce gaskiya ne na tana kenan dama ka san wannan abin a baya wannan kuma yace shi ne abin da ba su mamaki kaga wannan hadisin kuma ku tabbaci ya nuna abu akan abin da shawarwarin na musulunci wanda kuma sai mun tsaya mun bata lokaci akan su shi yasa ma ba a fassara su ba sai jumla ta kaushe shine jumlar al-mas'ul ana bi alamu da sai kenan mu a yanda muke ɗaliban ilimi ya kamata mu san shigohi wanda ake yada a cikin wannan jumla akan abin da shayi a shine sanin gaibi sanin gaibi kamar da muka sani akwai wanda ke iddia da cewa akwai wanda suka san wanda ya san gaibi gaibi mutlaq in ba Allah subhanahu wataala ba kada yana cewa kaza ya san gaibi kaza ya san gaibi to shi gaibin da ake magana gaibi gaibi mutlaq wanda ba Allah subhanahu wataala babu wanda ya gaya wato wannan babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu wannan kuma da nassosin alqur'ani nassosin hadisi duka wannan sun nuna amma duk abin da Allah subhanahu wataala ya gaya ma manzo Allah ko ya gaya ma wani mala'ika to ya fita daga cikin gaibi sai dai shi a wajen wanda aka manzo gaibi ne a wajen shi da bai gaya ma wani ba amma Allah subhanahu wataala ya sanar da manzo Allah wani abu to wannan abun ya fito daga cikin gaibi a babi da Allah subhanahu wataala sai dai zama gaibi a wajen manzala in manzala bai faɗi ba kowa ba to zaka ita ma kiyama tana nan za ta tsaya kuma a matsayin ta na gaibi ne wanda babu wani shakka Allah ya rubuta Qur'ani inna Allah indahu ilmu sa'ati wanda da ya sako bayan wata abubuwa guda biyar wanda Allah ya rubuta su aka ce wanda su ne mafatihul ghaib wanda babu ɗaya wanda ya san yaushe za su ma ko ya suke faruwa sai Allah subhanahu wataala hadisin da ake kawo ana kawo hadisi wanda ake kawo hujja da shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi tambayi wani mutum ko a ce wani mutum ya tambaye shi cewa yaushe ne alkiyama sai manzo Allah ya ce mishi wannan ya rabu ne ba wannan hadisi yana da fasoyi da malamai suka yi sannan kuma ya fito su hanyoyi sannan kuma daga cikin magana suka ce a shi wannan mutumin ma asali mutum ne wanda ya zama mutum shi da hankali manzon Allah ya ba shi amsa ne irin daidai nashi ba wai ne cewa manzon Allah sama ya san kiyama ba ya san ko shi da kawai dai bai wabi bane dinan wannan dan a dan a dan a hudda kiyama daga cikin kayan gaibi mun bulan a ce akwai wani wanda ya san wanda ba manzon Allah wanda ba Allah subhanahu wataala ba sannan wannan jumlar ta ƙarshe ita ma an talil amatu rabbata shine baiwa ta hakikiyar uwar gijinta daga cikin fassara da malamai suke yi shine abin yana iya zama wani haka wannan baiwa ce a wajen mai gidanta to amma kuma za ta a hidiya kuma iya ta zama to uwar gidanta ce shine yanzu idan mutum ya so baiwa sai yi mu'amala irin ta mace aure da wannan baiwa sai ta aihu to wannan yadda wannan baiwa ta aihuwa yanzu uwar gida ce ga wannan mahaifiyar ta ita yanzu kai tsaye tsiya ce amma kuma har yanzu kuma ta baiwa ce su ne ake cewa ummul walada a abin da shafi ummu to kaga yanzu baiwa ta ake mulki yanka to ita ummul walada duk da ba fa ba karatun bane ita ba a tsira ta ba ba da kyauta ba wani kawai ita bukatar take kawai daga wannan mai gidan ya mutu zama iya tunda akwai ke to kaga yanzu wannan a aikace baiwa ta ake mulki yanka ko kuma a dauka a irin hali ne da muka tsaka wasu malamai wasu malamai suna cewa mazalla yana nuni ne yadda tarbiyya za ta lalace a ƙarshen a ƙarshen zamani shine uwaye su dawo su dawo su ne suke ma ƴaƴan su bauta kamar a yanzu yara suna kwance uwaye su za su musu shara su musu tuwo su musu waye duka ko kuma ya zama to kawai yara ba su ganin girman uwaye su a ci ga babanka ko maka su suke zuwa sun fita wani su nemo abinci su yi kaza su yi waye amma duka wannan duk abin da suke maka su biya ma karatu su yi duka ban ganin wasu masa girman masu baka sauke wani haƙƙi da ya rataya a kanka to wannan daga cikin fasoyi wanda malamai suka yi a ƙarƙashin wannan hadisi hadisi na gaba a gurguje hadisi ne shi ma na abdullahi dan umar abi abdurrahman abi abdurrahman kina shi ce daga cikin sahabbai da kuma abi abdurrahman abdullahi dan umar da abdullahi dan mas'ud da shi ma za mu gani a ƙarshe da kuma sauran sahabbai yake cewa shi ma ya ji manzo Allah yana cewa buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci akan guda biyu shi ma dan ya ƙara hudu wancan gungun musulunci ne wanda jibril ya tambaya kuma ya gaskata manzo Allah da ya gaya musu kuma shine zai gashe ya ce shi ma ya ji manzo Allah ya ce an gina musulunci akan ka'idoji guda biyu ko hukunne guda biyu wannan hukunnan guda biyu shine na hukunci shari'a Allah ya shaidawa ba mu kula da tantance shi Allah dole ne mutum sai ya shaida shi sa ma hukuncin ba musulmi ne zai shiga musulunci to ake ba shi kalmar shahada yayi furuci da ita sannan kuma mutum ya shaida cewa manzo Allah lalle bawon Allah ne kuma aikin Allah ne sai da sallah ba da zakka da kuma haji da azumin watan Ramadan wannan hadisi shi ma Imam Bukhari ya wasu sun rawaito shi ina tabbatar insha Allah Allah zamu da kafa wannan babu ne da insha Allah bare su duka kamar sun da ya sa duk wannan saboda ana yin su kullum tare da Allah ya da wannan a duka sun yi
Thank you.